العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا قوم شابيك وتنزل الحجة hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya daidai da biyu ko biyu ne ga watan takwas miladiya dubu biyu da ashirin daidai Allah ta bara ko ta ala muke roƙo da ya mana dace da alkhairin duniya da lahira domin sarkin sunayensa kamar da yadda aka sani muna karanta wannan risala nuru taqwa wa zulmatul ma'asi fi dawil kitabi was sunnah wanda bayani dai mukaddima ina jin ta fito da shekaran jiya da jiya mun yi gabatarwar littafin yau za mu tashi a kan nan ba ta biyu shine almatsalabul sani a hamiyyatu taqwa wato mahimmancin wannan babban darasi da ke gabanmu shine a taqwa din nan mun yi fassararta ga bayanai nan da ke nuna ba taqwa abu ne wanda yake babu makawa a rayuwar mutum sai ya kasance ya nemi ta gwargwadon yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya sauƙaƙe التقوى من أهم أسباب الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة يتوانا التقوى ده مكي مغنى من أهم أسباب الفوز yana daga cikin mafi girman abin da zai sabbaba mutum ya samu rabauta kuma ya samu kaso yadda zai samu kaso ko rabauta ya samu kaso na tsira ya samu kaso na daraja ya samu kaso na zama lafiya fi duniya wa ukra a duniya da lahira shi yasa aka ce fi duniya wal akhira bi umurin saboda dalilai domin kullum an faɗi abu sai a faɗi ma dalili minha daga cikin dalilan awwalan dalili na farko da ke nuna cewa ita wannan taqwa shine sababin da zai sa mutum ya samu kaso kuma ya rabauta a duniyarsa da lahirarsa أن الله عز وجل أوصى الأولين والآخرين wato Allah tabaraka wata'ala wal akhari Allah tabaraka wata'ala yayi wasiya wato al awwalina mutanen farko an masu wasiya akhirin na karshe ma su ma an masu wasiya duka amma waɗannan amma waɗannan ittaqwa da wannan kalma wato kenan mutanen al awwalin na farko da na karshe dukkan su an masu wasiya da cewa lallai kowa ya zama yana da taqwa al'ummomin da suka wuce kafin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam an masu wannan umarni. Mu wannan al'umma ta ƙarshe mabiyan manzon Allah Alaihi Abdullu Salatu wa Taslim an yi mana umarni da wannan takwa kamar yadda aka yi maganar azumi ne ko aka ce kutiba alaikum siyam kama kutiba ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikum siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun an wajabta na farko an wajabta masu kuma an wajabta maku kuma an yi maku haka ne dan da shi ne za ku kare kanku daga samun shiga cikin fushin Allah ku kiyaye kanku daga azabar Allah sannan kuma ku zama daga cikin waɗanda kuma Allah zai saka masu in kun yi taka wannan ku samu abin da zai kwantar maku da hankali ku ɗiba ruwanku da sauran bakin ciki da wahala duk ta ƙare a duniya in an je lahira shi kenan sai tsaya ya kashe duniya da bakin ciki da wahala da komi ya tsaya iya nan in an je can ba sauran bakin ciki babu rashin lafiya babu damuwa babu neman yadda za a yi a rayu babu wani abu to wannan shine babban abin da ya kamata mutum ya neman makansa ko gini kake ko mi kake yi in kana gina gida a nan ba a ce laifi ba ne amma gina biyu kana gini a nan kana gini a can in nan ta ɓaci tana da wurin labewa in kawo mutum ya kasance iyakar tarin shi nan ba ruwan shi da can to wannan shi ne abin da ya asara shi duniyan nan shi ita wannan duniya ita ce gida hiya daru man la dara la ita ce gidan wanda bai da gida duniya hiya daru man la dara la fiha yajma'u man la aqla lahu a ciki ne wanda bai da hankali ke tara kayan su sai ta tari nan a can kuma babu ba wanda ya fi mutum hauka wanda ya fi kowa hauka shine wanda yake tara kayansa a wurin da zai bari kuma inda zai tare bai aje komai can ba mafi wawanci mafi rashin sanin ciyon kansa man asaral fani alal baki shine wanda ya fifita gida mai karewa akan wanda bai karewa ya zaɓi mai karewa akan wanda bai karewa wannan shefi kowa dolanci wani rashin takawa ya haifar da haka saboda haka wanda ke da takawa dole yana tunani duk abin da zai yi sai ya tuna da wancan gidan kuma ku diba mu hassa ko aka bada manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ya tafi sama ya haɗu da annabi Ibrahim alaihi salatu wa salam kai ne annabin ƙarshe ni ne baba ya ce to lallai al'ummar ka sun ci nasara sun sa wanda suka zama mabiyanka sun ji daɗi wanda duk Allah ya azurta su suna cikin mabiyanka sun gama cin nasara an nuna man aljannan ku aljannan al'umman ka aljanna ce mai dingima dingiman gidaje da kamfata kamfatan filaye to ku turo kayan da ka gaya ma al'umman ka su turo kayan da za a yi masu dashe dashe a ciki kuma kafin su ru ya ce baba me zan gaya masu su rika yi ya ce su rika yin tasbihi da tahmidatun da tahlilatun da takbiratun a inda sahari a lokacin asuba kafin alfijir ya fito su tashi su rika aiko da kayan aiki in ka ce subhanallahi alazim wa bihamdi ka dasa daya ka tura da shi ka dasa ka tura kayan da shi a kan sai dai malam ya laita qaumana ya'lamu to da haka wannan shine babban abu na dinsu ad-dunya ita ce duniya iya duniya aqallu min al-qalili ita ce tafi kankanta kankanta wa ashiquha azallu min ad-dalili masoyinta shi yafi kowa to zarda mutane sun dimauce a ciki ta kurmantar da wani ta makantar da wani babu wani dalili wani ya haukace a cikin ta munhamik ba abin da ke gaban shi zai ita in bai same ta bai ta kuka ya ta asarar lahira bai damu ba yana ƙara shekaru yana ƙara nisa da Allah yana zama ɗan duniya rana ɗaya kuma ke fada ya kwala kawai a ce yau ya bar gidan nan a nan na ce shi a kai can bayan gari a yar yaya ya kasance yaya ya kasance sai abin da ya faru sau da haka wannan shine Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa tabbit taqwa fa qala azza wa jalla wa laqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah Allah tabaraka wa ta'ala ya ce haƙiƙa mun yi umarni mun yi wasiya umarni mai ƙarfi muka bayar muka yi waɗanda aka ba su littafi gabaninku gabaninku al'ummomin da aka ba su littafi an yi masu wasiya babba wa iyyakum da ku kanku kuma an maku wannan irin umarnin a nittaqullaha cewa ku kiyaye Allah tabaraka wa ta'ala ku nisanci abin da zai sa ku samu kushinsa da azabarsa ku dimaci ku dage ku dimaci rayuwarku ku doge akan abin da zai sa ta dalilin ta ku samu rahama ta ku samu gafararsa muna fata Allah mana rahama ya gafarta mana ya karbi tuban mu ba dan halin mu ba saboda haka wannan shine fa hadhihi wasiya azima wannan wasiya ce akai babbal lil awwalin wal akhirin ga mutanen farko da na karshe bit taqwa al mutadamminatu lil amri wan nahi wanda wannan umarnin ya tattaro a aikata abin da aka bada umarni aka ce a aikata sannan kuma a nisanci abubuwan da aka ba da umarni aka ce kada a aikata a nisance su lil amr wan nahy wa tashri' al ahkam sannan kuma da shar'an da hukunce hukuncen da aka ce ayi dokokin shari'a ta ce ayi kaza a aikata wal mujazat liman qama bi hadhihi wasiya bi thawabi wal mujazat sannan kuma da sakayya za a yi sakayya ga duk wanda ya bi wannan wasiya ya aikata abin da aka ce Allah zai bashi lada zai biya shi a lahira wannan wanda ya bi kenan wal mu'aqabatu liman dayya'aha wa ahmalaha bi alim al iqab sannan Allah ya yi alkawari ga duk wanda shi ko ya tozartar da wannan umarni da aka bayar na aitaqawa ya wurgi da shi bi alim al iqab cewa Allah tabaraka wa ta'ala zai masa azaba mai tsanani ku duba idan Allah ya da kanshi ya ce abu mai tsanani ne ta fa abun nan babban wali hada qala dan haka Allah ya ce wa in takfuru idan kuka yi tawaye ga doka an gaya maku ku ji tsoron Allah nan kamar yadda aka umarci na farko sai kuka ki wa inna lillahi ma fis samawati wal ard ku sani fa tabaraka wa ta'ala shine wanda ya mallaki duk abin da yake cikin sammai da abin da ke cikin ƙasa dukkan su shi khalqan ne wa abida duka halittarsa ne kuma bayansa ne mulkan wa khalqan wa abidan mallakarsa ne halittarsa ne kuma bayansa ne la ya tasarrafu alaihim ahadun dunallah babu wanda yake da ikon ya gudanar akan waɗannan halittu ko sai Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka shi yake da iko imma waɗanda suka yi biyayya a sa su cikin rahma ko ko waɗanda suka yi tawaye a sa su cikin azaba kuma babu wanda zai iya ce masa dan me akai haka babu shi ina fata an gane saboda haka idan aka bi wa kana Allahu ghaniyan hamida Allah tabaraka wa ta'ala tabaraka wa ta'ala ya kasance mawadaci ne idan ba a yi ba baya raguwa baya jin komi amma kuma in an yi kuma yana godewa in an yana son haka kuma zai saka ma waɗanda suka aikata waɗannan ayyuka da sakayya sai dai duk wannan maganan za a kwana yin ta ne wanda Allah bai so shi ba zai ji ba kamar mutum ne yana da wani abu muhimmi a gabansa yana karatu kamar kai ne yanzu ka ɗauki ƙur'ani kana karantawa yara kuma su koma suna hura wuce wannan zai hana ka kai karatu zai hana ka aikinka ai aikin da ke gaban ka shi ke gaban ka inda ya dame ka ne kana maka kore su amma ba bari za ka kai ma ka je ka shi wuce ka fara hura don yi ma daɗi ba haka ne kawai ka wani to wanda Allah bai so shi da shiriya ba duk maganan da ake masa abin da ke gaban shi nan shi ke gaban shi yadda ka san kana hura wusu haka yake jin maganar da kake gaya masa barwan shi da kai in ka yana jin nauyin ka ne ya yi jagwalo kamar yana jin abin da kake cewa amma bai ma shiga kunnen shi da zai gama za ka gama magana a tambaye shi ne ka ce wallahi bai sa abin da kace ba dan bai saurare ka kwata kwata ya yadda kai ne kawai kai kana ta bata lokacin ka ne kana magana banza sai wanda Allah ya so قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى wannan babban malami ya ce wa in takfuru fassarar wannan kalma wa in takfuru ai bi an tatruku taqwallah bi an tatruku taqwallah shine kuka bar wannan tsoron Allah nan da aka ce kai kuyi wa tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana kuka hada Allah tabaraka wa ta'ala da abin da bai saukar da wani dalili ba ne haka aka rakito abin da aka ga dama aka rike فإنكم لا تضرون بذلك إلا أنفسكم ba wanda kuke cutarwa da kuka yi wannan abu sai kawunan ku sakamakon abun kanku zai dawo wala tadurruna Allah shay'a Allah ba ku cutar da shi komai ba wala tanqusuna mulkahu ba za ku rage masa komai na mulkin sa ba walahu abiqu walahu abidu khairin walahu abidun khairun minkum wa a'zamu akthar yana da wasu bayin wanda sun fi alkhairi sun fi ku inda ya ga dama ma sai ya kwashe ku gaba ɗaya ya kawo wasu waɗanda zai sa doron ƙasa don haka yana da wasu bayan mala'iku duk abin da aka ce kai in tasbihi ne aka ce ka ce subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar la hawla wala quwwata illa billah in kai kai ne zaka amfana in ba yi ba akwai mala'ikun da tunda aka halitta su aikin su kenan ba ka bari ba su taba fasawa ba kuma daɗi suke ji yadda mutum bai barin lumfashi haka ba sa barin wannan tasbihin kuma sannan sun fi mu yawa sun lullunta mu Allah kadai san ya kai yawan su kuma su duka sun aikin suke nan kamar yadda ba mu barin lumfashi haka su wasu wari ba to kai ba kai ba menene kai da kake bacci kai da kake shiga bayi kai da kake rashin lafiya kai da kake shagalar kama ka wuni ma da safe ma tun da safe har yamma aikin hidimar kanka kake yi ba kai tasbihin sun kai gari ba to wannan su aikin su kenan waye tuntu idan mutum Allah ya hana shi zuwa wurin shi ba Allah ne ya cutu ba kai ka cutu kai da aka hana zuwa wurin Allah ka zo kusa kai ne ka na kasa ba Allah ne na kasa ba dan baka zo ba nan kwanaki na baku misali kuma fili an gane na ce yanzu aka gayyace ka buki gidan shugaban kasa aka ce duk wanda ya samu shiga bukin nan za a ba shi kujerar kaza za a ba shi miliyan kaza za a ba shi jikunkuna kaza za a ba shi an shirya kyaututtuka ka gani an ce za a yi da ka zo get sai aka hana ka shiga shugaban kasa ne ya cutu da baka shiga ba ko kai na misalin ya dan fito da baka shiga ba shugaban kasa ne zai ce kai ya rasa wani abu da baka shiga ba shi da dama shi zai baka kyautan ko ko bai da kayan ne kai zaka kai mai kayan da zai da zai sai ruwa to kai ne zaka ji ciwon hana ka shiga da aka yi wurin ba shi ne zai ji ciwon da ba a barka ba ka zo kai baka shi bai karu ba da ka shigo da baka shigo ba to balle Allah nan na ba ku ne misali dan gane wa lillahi al ala dan haka duk wani abu da ya tare ka zuwa wurin Allah kai ne ka shiga uku ba shi bane da baka zo ba ya damu shi ba wani abu da yake isa wurin shi la tanfa'uhu ta'atu man aqa wa la tadurruhu ma'asiyatu man asa biyayyan mai biyayya ba ta amfanar da Allah komai saban mai sabo kuma bai cutar da shi komai hasali ma la yasulu ilayhi bai zuwa wurin shi ma balle har ya taba shi kawai cutar da shi shi yasa kuke jin ana cewa shi Allah ba a gudu daga gare shi sai dai ai gudu zuwa gare shi in ka gudu daga wani wuri to sai dai ka koma wurin shi ka labe nan ba a barin shi shi ba a gudu daga gare sai dai ai gudu daga wurin shi zuwa wurin shi ba a gudun wani ba da musaya bai da makwafi bai da wanda in ka bashi in ka rike shi zaka ji daɗi ka shiga uku in ka bar Allah ina fata ya fito to wannan shine abin da ake magana su waɗannan bayan sun fi ku alkhairi sun fi ku girma sun fi ku daraja mala'ika ɗayan aka ba shi umarni sai ya kifar da duniyan nan kuma yana biyayya ga Allah a mala'ikun akwai mala'ikun da in muka tsaya kusa da su ba mu da bambanci da kiyashi in aka kwatanta halittar mu da tasu kuma suna nan bila Allah kaɗai san iyakarsu suna nan asaba to menene mu an kwatanta mu da su ku ji ba mun nan mun karanta cikin aishar da fasir lokacin da aka zo za a halaka mutanen lut alaihi salatu wa salam da mala'ikun nan suka zo wanda aka fi faɗi za a ce sha ɗaya ko za a ce uku amma wanda aka fi faɗi kawai a ce jibril ne da mika'il da israfil su suka zo suka zo gidan nan aka yi abin da ya faru malam da aka zo aka ce halaka garin nan za a yi jibril ya ce ku bari ku tsaya kawai ku gani aka ce garin nan ku duba garuruwa biyar ne ba manya-manyan capital nasu waɗanda nan aka fi shekana malam jibrilu aka ce da ya sa fifikensa kawai inin fifikensa guda ɗaya ya tafi garuruwan ya tafi garin nan sai da ya ɗaga shi aka yi sama da shi an mala'iku suka ji kukan abin nan sannan ba haka nan ya kifo garin nan kamar yadda ka san mai soya waina tana ɗaukar waina a cikin tanda ta ɗauka ta juya da wannan cokalin haka ya tafi garuruwan nan malam ya ɗaga su ya sama da su sannan ya kifo su sauran mala'iku na kallo su ga shugaban tafiya yana aiki ba ce sun sa ba su ba ce sun taya shi ba shi kadai ya bude fiffike ya ci garin nan kamar yadda ake sakan waina ya kifar da su gaba da to yaya ke gani wannan jibril ne ba akwai mala'ikun da ma ba a bada labari akwai wanda annabi ya gani aka ce kada ma ya ba mu labari kwakwalwar mu ma ba ta ya dauka halittar su ya ba da labarin guda daya ya ce guda ɗaya daga cikin wanda aka ce yana so ya faɗi in yana so ya faɗi ya ce shi idan ya zuro ƙafarsa daga saman bakwai za ta zo ta wuce har ƙasan bakwai sannan wuyansa kuma ya tokari al'arshi yana cewa subhanallah subhanallah Allah na cewa wanda ke rantsuwa da ni bisa ƙarya bai san ni ba da ya san ni da bai rantse ba to wannan guda ɗaya aka ce baki kalli fa sama shekaru na daga nan zuwa sama ta farko ta sai shekara ɗari biyar tafiya haske amma ƙafafun shi kadai sun zo sun wuce nan yaya in aka yi bayanin wasu shi yasa ko a fikafikai da aka ce annabi jibril yana da fikafikai ɗari shida sai aka yi magana cikin sotu fasir aka yi magana su waɗannan fikafikan akwai masu biyu akwai masu kaza akwai masu kaza sai aka ce kai Allah yana karawa a halittar nan abin da ya ga dama kenan akwai wanda ba ma haka suke ba shi ma kan shi na shi ɗari shida ne to in ya buɗe guda ɗaya zai yi rike duniya ɗari shida auna ka gani guda ɗaya suke ɗaya zai kife duniyan nan an ce jibrilu da zai zo da siffarta ta halitta ba inda zai sauka duniya in sifarsa bai canza sifa ba ba a sa shi ba ba ba shi dama ya canza sifa ba ya sauka da sifa a littafi gaba daya ya sauka duniya ba inda zai sauka ya saura to yaya mahalicin waɗannan su da haka dole ne mu ji tsoron Allah in dai muna so mu zauna lafiya dole ne min taqwa wannan shine abin nan su to kuma sannan ku kalli yanzu lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya je Ta'if ku duba fata akai an turo wani mala'ika shi mala'ikan duwatsu ne bai taba sauka duniya ba sai yanzu zai sauka ta dalilin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ce idan yana so za a iya daukan duwatsun tihaman nan gaba daya a kwankwatse su a zuba su akan mutane in yana so yanzu ga mala'ikan da zai aiki ku duba mala'ika ɗaya ne ya sauko aka ce amma in yana so zai babbace duka duwatsun nan da ke cikin abin nan a jeji mutanen nan da su sai in kaji muna fata wanda bai je maka ba Allah ya zuta shi ya je ya ga duwatsun da ake maganan nan su aman nan ka ga irin yanda duwatsun su da girman su da yawan su amma zai kwashe su kawai ya jeji mutane ku kaddara yanzu ko a ce maka wannan dutsen na hanya Abuja ne za a babbake shi a wurgi mutum da shi ya kake suranta wannan abu ku dan gane abin kusa kusa a ce ma wannan dutsen na zuba a ce ma ga wata halitta an ba ta iko ta babbako dutsen nan ta wurge mutum to kai mutum kamar kiyashi a wurge ka da wannan dutsen ya kuke ya za ka suranta abin tasawwaro idan mutum ya bi Allah shi ne zai zauna lafiya wannan su ne muti'una lahu suna yi ma Allah biyayya خادعون لأمره سنا بن أمر من الله تبارك وتعالى ولهذا رتب على ذلك قوله تعالى dan haka ne Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo wannan magana bayan ya faɗi wancan ya jero ya ce ga abin da zai biyo wa in takfuru idan kuka kafirce ma Allah tabaraka wa ta'ala fa inna lillahi ma fi samawati wa ma fil ard ku sani duk abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasa na Allah ne tabaraka wa ta'ala wa kana Allahu ghaniyan hamida Allah tabaraka wata'ala ya kasance tun azal kuma abadal abadi ya kasance mawadaci ne kuma wanda ke godiya ne ai lahul judul kamil Allah shine yake da kyauta cikakka duk abin da za a baka in ba Allah bane na kasa ne wata rana ma mai bada zai gaji wata rana zai mutu wata rana zai so ma ya baka kai ma ka mutu la budda min hada wal insanu shamil sannan da kyautatawa ta gaba daya Allah shine ya tashi kyautatawa sai kyautata ma kowa da mai mai biyayya in dai a duniya ne da mara biyayya kallin ana ruwan sama sai a je har gidan masu zunubi su ma a yi masu ruwa a yi gidan gonan wannan a yi a gonan wannan da gonan mai biyayya ga Allah da gonan wanda bai biyayya duk a yi ruwa in ya ga dama asadiru min khaza'in rahmatihi wanda duka waɗannan abubuwa suna gangarowa ne daga taskokin rahmatsa allati la yanqusuha al-infaqu wanda waɗannan taskoki na rahamansa kuma bayarwa baya rage su duk yadda yake bayarwa ya ta bayarwa baya raguwa ku duba hadisin ta al-qudsi ya ibadi innakum law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fas'aluni فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. يا باينا da mutanen farkonku da mutanen ƙarshe da aljanu daga cikinku da mutane a cikinku za ku taru a wani fili sannan kowa ya roƙi abin da yake so amma samu mutum mai wayo ya ce duk abin da in ɗan adam ya gani zai ji daɗi ina so a bani a ɗauka a ba kowa ya ce yin haka ba zai rage komi ba daga abin da yake hannuna abin da nake da shi sai dai kamar yadda in an ɗauki allura an tsoma a teku in an tsoma ta in za ta rage ruwan tekun to wannan zai rage abin da Allah ke gare da ka ne na faɗa wanda ke da Allah bai rasa komai ba wanda ya rasa Allah ba abin da ya samu allati la yanqusu al infaq wanda wannan rahama ta shi ciyarwa ba ta ƙarar ba ta rage ta wala yaghizuhu nafaqa kuma babu wani abu da ke kafan masa da abu ya kafe ya bushe ya kafe in yana badawa a ce yau ya kare an riga an gama rabawa kai ka zo latti baka samu ba abin da ke ma Allah wannan sahalai wannan ha Allah tabaraka wa ta'ala sahaul layl shine mai yawan kyauta da rana yana yi da daddare ma yana yi ko da yaushe Allah na kyauta yana dagawa yana saukewa ayyuki wa wa yamna yana badawa yana hanawa wa yarfa wa yakhda yakan dauki wani ya samu ya sauke wani ya daga wani ya sa ya tsale wani sannan bayan haka nan ga sunan yaf'alu ma sha yana aikata abin da ya ga dama kaifa sha wa mata sha yadda ya ga dama yadda yake so kuma sadda yake so babu wanda zai masa abin la tadakula alai babu wanda zai masa shigi ya ce a'a me yasa aka yi haka wal hamid shi wannan al hamid da aka ce ai min asma'illahi ta'ala al husna yana daga cikin sunayen Allah tabaraka wa ta'ala mafi kyau adalla ala annahu al mustahiq li kulli hamdin wa mahabba wanda ke nuna cewa Allah tabaraka wa ta'ala shine ya tantance dukkan yabo da dukkansu ka yabi Allah ka so Allah wa sana wa izaman wa izamin sannan ba haka nan a girmama shi wa sana'in wa izamin da yi masa yabo da girmama shi walhalika liman tasafa bihi min sifatil hamdi wannan kuwa saboda abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya sifanta da shi ne na sifofin godiya allati hiya sifatul jamal wal ijlal wanda wannan shine sifa ce wal jamal wal jalal ko sifa ce ta kyau sifa ce ta girmamawa walima anama bihi ala khalqihi min an-na'm al-jazal da abinda Allah tabaraka wa ta'ala yayi mahalitta sanan ni'imomi masu yawa wanda ya ba su kyaututtuka manya manya huwa al-mahmud ala kulli hal da haka Allah shi ake gode mawa akan kowane hali sai sa aka karantar da mu idan ka ji dadi ka ce alhamdulillah in akwai damuwa akwai wani abu ka ce alhamdulillah ala kulli hal ko yaushe وما أحسن استكرام هذين الاسمين الكريمين me ya kai girman a ce ma waɗannan sunaye guda biyu su haɗu a wuri ɗaya masu daraja alghani alhamid a haɗa su wuri ɗaya ai wannan wata sifa ce wata alama ce mai kyau fa innahu ghaniyun mahmud Allah mawadaci ne shi ake gode mawa falahu kamalun min ghina yana da wadata yana da abun nan dinsa kammala daga wadatarsa bai bukatar komi wurin wani kuma shi in ya ga dama ma kai ma sai ya yi ta baka ya yi ta baka har a ce baka maka kuma bai damu ba wa kamalun min hamdihi sannan kuma ga kammala na godiya ga wanda duk ya samu ya gode masa in an yi wannan shi ma wa kamalu man iqtarana ahaduhuma bil akhar da kammalan duk wanda ya hada ɗayan su da ɗaya ya dauki wannan ya rike su ya rika amfani da su shi ma zai kammala wannan magana ta zo cikin unzur almarja asabin na littafin nasiru sa'adi rahimahullah ta'ala tafsir karimur rahman fi tafsir kalam al-mannan li sa'adi rahimahullah ta'ala wannan shine dalili na daya na cewa wannan takawa ana da bukatar ta in wanda ya same ta zai samu ya rabauta duniya da lahira dalili na biyu amrullah ta'ala ai azza wa jalla bi taqwa umurnin da Allah tabaraka wa ta'ala yayi na cewa ai taqwa wannan ke nuna babban abu ne abu aw wa awjaba al-amal ai biha ala ibadihi fi ayatin kathira Allah tabaraka wa ta'ala yayi umurni ko ai wannan ko amara Allah ta'ala bi taqwa ko da Allah tabaraka wa ta'ala yayi umurni da wannan taqwa ya ba da umurni ya ce ayi ta وأوجب الأمل أي على عباده في آيات كثيرة sannan bayan haka nan Allah tabaraka wa ta'ala ya yi umarni ya umarci bayinsa a kan su yi wannan qala ta'ala wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wattaqu yawman ku ji tsoron wani yini wannan yini shi ne ranar tashin alkiyama yawmun ne wannan cewa wal yawmal qiyamati law alimta bi hawlihi la fararta min ahlin wa min awdan yawmun ne abusun qamtarirun sharruhu azimu shani wannan ranar tashin alkiyama wani yini ne dogon yini ne mai masifa masifa da ke ciki bala'i law alimta bi hawlihi da mutum ya san tsoron da zai gani ranar tashin alkiyama lafararta min ahlin wa min awqari da mutum tun yanzu zai guji iyalinsa ya guji garin su ma ya rasa inda zai zauna ya ta yawo yana ihu kawai ko ina ya ta yawo maganan mutum ya zauna ya ci abinci ko ya sha ma bata taso ba mutuwa mutum sai dai mutum ya ta yawo kawai har ya mutu da mutum ya san abin da za a gani sai sa annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana da ya tarar da wasu daga cikin sahabbansa suna zaune suna kuka ya ce me ya zaunar da ku kuke kuka suka ce lahira suka tuna ya ce in dai game da lahira ne kuke kuka ku ƙara kuka ya ce wallahi ina rantsuwa da wanda raina yake hannunsa kun gada kun san abin da na sani game da tashin alkiyaman nan kai da kun yi dariya yar kaɗan kun yi ta kuka hasali ma da ba za ku iya kwanciya cikin gida tare da iyalanku ba sai dai ku gudu kawai kuna yawo kan titi ku ɗora hannu a bisa kai kuna ta kuka da kun fa da ku ƙara kuka in dai game da kiyama ce ku kuka ka ba ba mutum hakuri ya daina kuka yayi kuka in dai game da lahira kuma ku dunna ku duba ummul mu'minina tayi kuka ta zubo da hawaye annabi ya ki shingida ya sa kanshi akan kawawun ta yaji hawaye sun zubo masa ya bude ido ya ce ya Aisha kina kuka ta ce kuka nake game da kiyama da na tuna sai ya ta ci gaba da zuba kukan sai kuka a wani wuri ta tambaye shi ta ce ya rasulallah wai ranar kiyama ku annabawa kuna tunawa da iyalanku kuwa ya ce ya Aisha wurare uku ba wanda zai tuna da wani kowa ta kai shi kin ga ranar da za a fito daga kabari aka ce yau za a fita daga kabari a tafi a rasatil kiyama inda za a je a tsaya a yi hisabi a ba kowa abin da nisa ran nan kowa ta kai sheke mutum bai ma kalli kan shi ba ma balle ga halin ma da yake ciki saboda bala'i masifa mutum na yawo tsirara bai ma san tsirara yake yawo ba abu na biyu lokacin da za a ba mutane littattafansu kowa na jiran ya ga ta dama za a bashi ko ta hagu a lokacin nan ba kama san wace kusa da kai ba ma balle a yi magana zumunci ko ne abu sannan in an anshi littafin an tafi za a hau siradi a lokacin da za a hau siradi ba wanda ke tunawa da wani kai kawai ya sani ya ce ko mu annabawa a wannan lokacin in mun tsallaka abinda muke iya yi kawai mu ce allahumma ummati allahumma sallim Allahumma ummati Allahumma sallim addu'a kawai muke yi babu yayi komi kowa ta kai shi waɗannan wurare uku dukkan mu kowa sai ya gan so da haka yanzu ne za a shi so da haka wannan shi yasa ake ake aka gane abun kowa yake jin tsoro yana tunanin da za a faɗi da wannan babban aiki mutum na zinjir bai ma sani ba balle mutum ya tunanin wanda ke kusa da shi har sai da ta tambaye wata rana da ta ce an faɗi kiyaman za a je a tsaya ya ce in an je kiyaman nan an taru da na farko da na ƙarshe kowa an haɗu an yi kwamba a filin kiyaman nan wai shin ya rasulallah gashi an ce tsirara a lokacin maza daban ne mata daban yara daban manya daban kana duka koko da abin ya ce a cakuɗa ake ce ba ki gane kiyaman ba ne ranan ba in an zo fa'iza ja ake safa idan wannan mai dimautar da mutanen ta zo yau mai sirrul mar'umin akhi a ranar ne mutum yake gudu ma dan uwansa wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa akhi wa man fil ardi wani wurin ma jami'an thumma yunji wani wurin wala yas'alu hamimun hamima duka ayoyi ne ga sunan sai ta fashe da kuka ta ce za a ji kunya ran a ce kowa da maza da mata da kowa zindir haihuwa uwan mutum ce wannan hada wannan wuri akwai masifa a yi masifan da mutanen ke ciki ma ba ta bari mutum ya kalli kai shi balle ya kalli wani abin da zai tsirar da mutane shi ne taɓawa ya fito sau da haka wannan shi ne abin nan Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah ku ji tsoron ranar da za a mai da ku wurin Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun sannan ba haka nan a cika ma kowace rai a bata abin da ta aikata ba zalunci kowa ba wannan aya tana daga cikin ayoyi na ƙarshe da suka sauka cikin alkur'ani aya ce ta ƙarshe da annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ana ta ganin bankwana alamomin bankwana an je an yi hajjin bankwana an dawo an yi arfa gashi dai duka an gama sauran kwanaki annabi ya ƙara yi bayan nan ce wannan aya tana daga cikin ayoyi na ƙarshe da suka sa sahabbai suka ta kuka saboda sun gane lallai annabi ya kusa barin duniyar nan kuma ba abin da zai sa a tsira a lahira sai aiki wa qala sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah ya ce wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'a ku ji tsoron ranan da wata rai ba ta iya maganin ma wata rai komi ku tuno ku ji tsoron ranan da za a je ga rai wannan na ganin wannan amma ba wanda zai iya ma wani wani amfani wala yuqbalu minha adlun sannan kuma a wannan ranan babu fansa ba za ka ba da wani abu nan adlun a nan shine fansa ka ba da fidiya a ce kai compensation compensation no compensation ba za ka ba da wani abu ba ko kai ne sarkin duniyan da ka fi kowa dukiya ran nan ba a bukatar ka ba da wani abu a kyale ka a nan duniya ne in mutum ya ga wahala ko ya ga wani abu aka ce kawo duk abin da ka mallaka ka zauna lafiya ya bada a can wurin ba abin da mutum zai bada a kyale shi kudi ba can cikin suratul hadid da aka ce yau mataral mu'minin wal mu'minati yas'a nuruhum bayna aydihim wa bi aymanihim بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا وضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور واليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين ظلم ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير فارو compensation da za a zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce awwal ghamsa da za a ɗauki mutum a tsoma shi a cikin wuta wanda ya fi kowa fasaka a duniyar nan a tsoma shi a cikin wuta sau ɗaya sannan a ciro shi a ce mashi yaya kake ganin in kai ke da duk duniya da abin da ke cikin duniya aka ce ka bayar saboda kada ƙara tsoma ka cikin wutan nan ya ka gani zai ce wallahi ya bada kama ba za a sa ba ko ya bada ba a so ko shi ke da su ya bada ba a so da ce an ce ku yi abin da ya fi sauki bai kai wannan wahala ba kunki to a koma cikin wuta a ɗanɗana abin da ake ganin ba zai yi ba sai kuka sai kuka saboda haka wannan shine la yuqbalu minha adlun babu maganan fansa wala tanfa'uha shafa'a kuma babu wani wanda zai zo ya ce a bari a kyale mutum a ran nan babu shi wala hum yunsarun babu mai taimako ba wanda zai zo ya ce a bari ko ya ce mutum kuma shi ma ba sai ya ce ba zai yi ba kudi ba can da ka ce ushurul ladina zalamu cikin safat ushurul ladina zalamu wa azwajuhum wa ma kanu ya'buduna min dunillah fahduhum ila siratil jahim ku tattaro waɗanda suka yi zalunci suka ɗauki haƙƙin Allah suka ba wani ku haɗo su da su da abokan aikinsu ku nuna masu hanyar wuta ku ce ga wuta nan ku kama hanya haka za a ce masu a tattaro su a tattaure ga mala'iku su ce ku taru ku bi nan ba wanda ya ce sai ya ce ba zai bi ba har ma an fara tafiya sai ya ce a ce wa kifuhu innahum mas'ulun ku tsaida su bari a tambaye su malakum la tanasarun me yasa ba za ku nemi taimakon wani ya ce kan ku je ba sai bal humul yawma mustaslimun yau kawai suna miƙa wuya duk abin da aka ce yau ba gardama wa zai gardama wasa wuri yake yi وقال تعالى عز وجل واتقوا, واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وجدوا الله تبارك وتعالى قسد الله تبارك وتعالى عليم بكل شيء الله مسنيني قدكم قومي نحفة أبن أكي أي كتاوينا سندشي ظاهرا وباطنا ويتبين نمبر تقول قال الله عز وجل سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم ya ku mutane gaba daya ku ji tsoron ubangijin ku tabaraka wa ta'ala alladhi khalaqakum min nafsin wahida wanda Allah shine ya halitta ku daga rai asali guda daya annabi Adam wa khalaqa minha zawjaha sannan ya halitta ma wannan ran abokiyar zama mata wa basta minhuma rijalan kathiran wa nisaa kuma daga nan ne aka watsa mazaje da mata aka ta haihuwa maza da mata wattaqullaha alladhi tasaalun ku ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala wanda da sunan shi kuke magiya idan kuna neman wani abu ku ce dan Allah ayi ko dan Allah a bari wal arham sannan ku ji tsoron yanke zumunci inna Allah kana alaikum raqiba Allah tabaraka wa ta'ala ya kasance mai tsaro ne akan ku yana sane da duk abin da kuke aikatawa babu abin da ke bace masa nan ba ta biyar wa qala subhanahu wa ta'ala ya ayyuhan ladina amanu taqullaha ya ku waɗanda kuka yi imani ku ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala wal tanzur nafsun ma qaddamat li ghadin kowace rai ta rika duba ta ga me ta aje makanta dan gobe kada kai ta hidima dan duniya baka san ka kusa barin ta ba baka sani ba kana ta hidima kana ta hidima kana ƙara gyara wurin zama kana ƙara gyara wurin zama amma baka san ka kusa tafiya ba wal tanzur sannan ba haka nan wannan waltanzur nafsun ma qaddamat li ghadin kowace rai ta kalli abin da ta aikata ku za ka shirye da na sai to an kashe wani kai na bin gaban tuna da wani misali ko sai ta da masu muraro يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد يا قوة لكم إيمان كجي tsoron Allah tabaraka wa ta'ala kowace rai ta duba ta game ta ajiye makanta saboda gobe goben nan ita ce kiyama na sha ba da misalin nan ko a nan duniya ne mutum yake babban ma'aikata ana biyan shi albashi da yawa amma kuma kullum idan aka biya shi daga safiya zuwa yamma zuwa gobe ya kashe kuɗin nan bai da ko kwabo goma yana da a shi rancen dubu ɗaya yan uwan shi in dai yana jin magana sai sun kira shi sun mai faɗa suna cewa wane a wanke ƙwarya dan gobe wane a aje ka rika tsimi kana aje wani abu saboda reni dai ke cewa ko saboda ranar da rana ta baci a duniya kenan ana gaya mutum wannan wanda duniya akwai mai taimakon mutum ma har ya rayu rancen ma ko ya nemi taimako ko in an ga ya shiga cikin wani hali a zo a yi mai fada ya mai fada wani babban yaya sai tun da dai duk da dai bai ji ba dai yanzu ba da za a yi ba mu kyale shi in baban shi ne ke da kuɗi ya ce hannun ka bai yankewa bai rubewa ka yanke ka yar saboda haka dai duk da haka ya dauko ya bashi amma lahira wallahi mutum duk dangantakarsa da wani ba zai iya ɗaukar lada ɗaya ba shi ba in baba ne in mama ne kowa ne hadisai da yawa sun yi magana don kada mu tsawaita littafin ne kawai amma an yi bayanin mutum zai haɗu da baban shi baban shi ce ni ne na haife ka ni ne ma kaza ni ne mai kaza ka taimake ni da lada ɗaya kawai in haɗa ni ma in ƙara daraja in tsira wata ila tsira ce lalle baba kai na girki ne amma wallahi ba ni iya baka ko ɗaya lada ɗaya nafsi nafsi ni ma ta kai na nake mama ta haɗu da mutum har sai ta tuno mai abubuwa ni ne na sanya ka a ciki na ya zama kamar jikarka kana kwanta a ciki ka zauna zaman ciki ka fito mama na ya zama maka kaman wata salka duk sanda ka gana ma ka tafka yaro har in ya fara wayo ko bacci take sai ta ce kama da kai kawai ta sha ko ya haɗa yana shan ɗaya ya rike ɗaya ya dafe ya dafe ɗaya duk nashi ne ke ta sha bayan ko shi ne wurin da mace ta fi karewa a rayuwarta inda ta fi abin nan amma yau sai ta ɗauko shi ta lankwama masa a baki ya lalace ya koma kamar slippers duk saboda shi duk ya shanye shi ya koma ya zama wani abu bayan da ba haka take ba abin da take tun kawo da shi ta ce cinyoyi na suka zama maka wurin hutawa daga nan in rungume ka wani lokaci ko bai bace ta dauke ta rungume in ana zanna wani wuri in a mota ne in ta ji shi a baya an matsin shi ta zaro shi ta shimfiɗa kawo da ta kwantar da shi don kada ya ji wahala in a ɗaki ne in bacci yake in wani abu ne ta ɗaukai ta rungume ta matse a jikinta ya ji dumi in ya gagara ta ɗauka ta maida baya ta ɗaure duk sai ta kwatanta mai wannan abin da ta yi mai ya ce gaskiya ne mama kin yi man to balla da ɗaya in samu in ƙara ce wallahi ba zan iya ba mama nafsi nafsi masifin da na gani ban iya ba da ba wannan ma a wurin da ma aka nuna an yadda an haɗu saboda halayen kiyama sun bambanta akwai inda za ka ga an ce ba a magana akwai inda za a ce an ba da dama a yi magana akwai inda za a ce ba a yadda a haɗu akwai inda za a haɗu don a nuna iyakan mutum ba wani abu da za a yi haka za a yi an yi gudu an gama to yanzu an haɗu ba ni ka za a ce wallahi ba zan iya ba ba wanda zai iya ɗaukan wani abu ya ba wani to ashe ko nan ne ya kamata mutum ya shirin ya za a yi إن الله خبير بما تعملون والآيات في الأمر بالتقوى كثيرة آيوين da suke magana akan wannan taka wannan kathiratun jiddan suna da yawa sosai thaniyan abu na biyu tunda an magana ko talikan afwan amara Allah ta'ala amara an-nabi sallallahu alaihi wa sallam bit taqwa annabi ma yayi umarni da taqwa wannan ke nuna muhimmancin su وحيث وحث عليها في أحاديث كثيرة يا قطعي تد سوسوما أكن أتكين حديثي ديوة منها تكتكين حديثا لننبا ندع عن أبي أمامة رضي الله عنه an samu hadisi daga abi umama qala sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yakhutubu fi hajjatil wada na ji annabi yana yin khutba a hajjinsa na ban kwana fa qala ittaqullaha rabbakum ku ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala wanda yake shine ubangijinku wa sallu khamsakum ku yi sallolinku guda biyar wa sumu shahrakum sannan kuma ku yi azumin watan ramadan ku tsare waɗannan rukunai wa addu zakata amwalikum sannan ku bada zakar dukiyoyinku wa ati'u za amrikum ku bi wanda yake mai umarni wanda shugaban ku ne yake maku umarni bai ce a saba ma Allah ba yana umarta ku akan ku yi abin da yake daidai ku yi masa umarni idan kun yi haka tadkhulu jannata rabbikum za ku shiga aljanna ubangijinku tabaraka wa ta'ala hankali kwance shine kuma zaman lafiya أبو نبي أوصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل بالتقوى النبي يا أمر معاذ بن جبل دين تقوى ووصيته لرجل واحد وصية للأمة وصية النبي إن النبي أمر متن كيا كما يندي أمر معاذ بن جبل دين يشي كذا wannan umarnin ya haɗa kowa da kowa ya haɗa duk al'umma da annabi sallallahu alaihi wasallam faqala ittaqillaha haythu ma kunta ya ce ka ji tsoron Allah ta baraka wa ta'ala a duk inda kake a bayyane da boye da duk inda ka samu kanka wato da sayyi'atal hasana tamhuha sannan ka bi da wato kyakkyawan aiki akan mummuna sai ya goge ma wannan mummuna idan ka sake ka aikata ko ka zame ka aikata wani abu mara kyau yi sauri daga nan ka aikata kyakkyawa don ya goge ma wancan mummunan sai sa aka ce istighfarin nabi sallallahu alaihi wasallam ya tattara jigajigan abubuwa guda uku sai ce Allahumma gfirli warhamni wa tub alayya Allahumma gfirli warhamni wa tub alayya ya hada wannan ginshikin guda uku ya Allah ka gafarta min kuma ka ji kaina kuma ka karbi tuba ta in akwai inda ka zani ku duba fa annabi sallallahu alaihi wasallam an gafarta masa ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhara amma kullum sai ya yi waɗannan har ya ce yana yin istighfari ya tuba zuwa ga Allah a yi ne karanci so saba'in wani wurin masu gari ta muso na muka yi mu ko kullum damal damal ma cikin abin damal damal shi mu ne damal damal na gaya mana in ba kuma ta magana da muka yi jiya kullukum lawamun fa aina al-muslihun kowa ya zargi wannan kowa ya zargi wannan kowa ya zargi wannan ina gyararru ya za a yi mutum da daga cikin matsala kada kai ta kallon wasu kana ta sun da suke ba daidai ba ni da ni da kai fa annabi sallallahu alaihi wa sallam cikin muqaddama cikin khutbatul haja shi yake cewa innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu ka duba wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina hatta kai shi ke hadawa kuma shi ne afdalul bashariya shi ne afdalul khalqi ya fito wa ausan nabi saboda haka yi wannan magana yake cewa a ji tsoron Allah wa khaliqin nasa bi khulqin hasanan sannan kai ma mutane mu'amala da kyawawan dabi'u duk mutumin da bai da kyawawan dabi'u ya zama tsagera ba wanda zai gaya masa magana ya saurara alama ce ta mutumin da bai da rabuwa lahira domin a lahira mafificin abin da zai kusantar da mutum zuwa ga Allah shine kyawawan halaye mafi daraja da za ta sa mutum in ya shiga aljanna ya zama kusa da manzon Allah shine kyawawan halaye annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya waɗanda suka fi kusa da shi ranar lahira in an shiga aljanna ma wanda suka fi kusa da shi a hasunukum akhlaqan shine waɗanda suka fi ku kyawawan ɗabi'u kyawawan halaye ya ce kai kyawawan halaye fa shine addinin nan ummu salma ta tambaye shi ya rasulullah mace ta auri mutum fiye da ɗaya ta auri wannan ta auri wannan ta auri wannan sannan dukansu sun mutu sun shiga aljanna wane ne mijinta a ciki aka ce za a tara su ta zaɓi wanda ya fi su a ciki wane ne wanda ya fi su aka ce wanda ya fi kyawawan halaye ya ce kin gani kin ga kyawawan halaye su ne mafi kasan tsokar da tafi kowace abu a addinin nan ita ce ta sai ta sa mutum a ce mutum bai jin maganan kowa ya shiga uku a ba mutum a gaya ma ga ga kaza ga kaza a ce kai ba ruwan kyawawan halaye duk kowa sai ya ce baka kyauta ba kowa ya ce ka munana kowa ya ce ba daidai bane wannan ba hadisi ya ƙara tabbata wani wuri cewa ku ne shaidun Allah a doron ƙasa mutane su ne shaidun Allah idan mutane suka yaba da halayen mutum kyawawa ne Allah sai ya yarda idan mutane suka ce wane mugu ne baya da kyawawan halaye Allah ya yarda da wannan ku ne an tum shuhada a wannan shuhada Allah ya alal ard au kama qala ko da haka dole ne mutum ya yi kokari ya zama yana da kyawawan halaye za ka ga mutum da ilimi ko ilimin addinin ko ba dole ne kuma ya zama yana da halaye ba ilimi wani abu ne daban kyawawan ɗabi'u kuma wani abu ne daban sai in an haɗa su وقوله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت تعكسي هكا قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى يا فتوانا ابن أبونا cikin littafin su jami'ar ulum wal hikam yake cewa ai abinda ake nufi ai muraduhu fi sirri wal alaniya ana nufin boye da bayyane haythu yarahu nas inda mutane ke ganin mutum wa haythu la yarawnahu da inda ma mutane ba sa ganin ka ka kyautata wa kana annabi sallallahu alaihi wa sallam أي يسأل الله عز وجل أي خشيته في السر والعلانية النبي يا كسن ينا روكون الله صوران الله يتي الله ينا روكون تصورانك أبو يد بيني في والعلانية فيقول في دعائه أسألك خشيتك في الغيب والشهادة ينا روكونك كأذن ثاني لصورانك أبو يد بيني أسن مكي نمبا نبي تنبايا mun yi magana ina ne ma wurin nan ma inda nan mata biyu da aka kawo maganar taqwa yace yace unzur nan da yace wannan wal ayatu fil amri bit taqwa kathiratun jiddan sai nan ba biyu yace unzur al mu'jam al mufarrad ko muf ay mufrad da aka muf eh eh to dai ku karanta min al lil alfazi al qur'an al karim da aka wannan yake cewa faqad zakara al amru ay zikra al amru bit taqwa fi 79 mawdi'an fil qur'an an yi umarni da wannan an ambaci maganan umarni da taka wannan da aka yi magana a cikin alkur'ani har wurare wajen casa'in wannan saba'in da tara a yi tis'atin wa saba'ina mawdi'an wuri wuri ɗaya bayan ɗaya har saba'in da tara ake umarni da takawa a cikin alkur'ani wannan ke nuna girman muhimmancinta قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى ابن رجب ياتي وخشية الله في الغيب في الغيب والشهادة لا كشيء أجسورا ألا أبو يد بيني هي من المنجيات yana daga cikin abin da zai sa mutum ya tsira duniya da lahira a dunkule kenan tsoron Allah a inda aka san ka da inda ba a san ka ba ba sai an sa 'yan sanda sun tsare ka ba shine tamamul muraqaba kuma shine abin da zai sa mutum ya tsira duniya da lahira shi nan da muke cewa inda hukuma za ta gane malamai taimakonta ma suke a kan gyaran al'umma tunda za a nuna mutum muraƙaba ka je duk inda ka shiga ka san Allah na tare da kai yana sane yana da ilimi yana da bayyane da boye da abin da kai cikin duhu da abin da kai da rana duk daidai ɗaya suke wurin Allah na kakka ci kayan kowa kakka kwace ma kowa kakka zalunci mutum kakkai kaza kakkai kaza kakkai sata kakkai zina kakkai shaye-shaye kakkai kaza kakka zalunci kakkai ko duk hada-hada aka hana in mutum ya shiga wannan ya shiga zuciyar shi ina ruwan shi da sa a sa polis da tsare shi ina ruwan shi da ce sai an tsare shi sannan ya daidai ina ruwan shi da wannan duk inda ya shiga ya san Allah na kalle shi sannan haka sai zama kawai mutane ba ruwan su da wasu an sa wani ya tsare su har mutum zai iya ɗaukar ɗan uwansa ya je daji ya rike shi ya ce sai an bashi kuɗi in ba bashi kuɗi bai kashe shi yanzu nan jiya nan wasu da na ji labari mutum ne fa aka kwashe mai ƴaƴa yara guda uku aka zo aka yi magana da masu sata yaran nan aka ce sai an ba da miliyan kaza aka ce aka daidaita akan miliyan uku ya je ya nemi miliyan uku nan da rance da ganganta ganganta aka haɗa miliyan uku suka faɗi wanda za a ba kuma wai wanda aka ɗauka kuma aka ba kuɗin ya kai kawai sai ya dawo ya ce shi ma kuɗi sun sulle shi ma shi kidnapper a cikin gari wannan kidnappers ne fa suka faɗi sunan wanda za a ba wai ya kai masu kuɗin da aka zo shi kuma da ya zo kawai sai ya dawo wai ai shi ya je ne ya ga shi ma ba zai iya shiga ba sai ya ga wani yaro kawai ya ɗauka ya bashi ya kai masu yanzu sun riƙe yaron ma a can su ba dawo ba kuɗi kuɗi ba su kai wurin su ba
ka ji irin wannan yanzu an ba da kuɗi an riƙe yara an riƙe su su uku ana ta barazanar kashe su wani ma shi yana ta kuka har ya riga dama bai ma da isassan lafiya ya riga har ya yi kwalaksin ma gaba ɗaya shi ko an kyale shi ma mutuwa ne saboda ruwa na ta bugun su laila na haran duk ruwan nan da ake a kansu ake yi suna rauni su manyan abun su kansu ba shiga ledoji gare su kawai ana ruwa sai su shige cikin leda ku kuma su daddaure ku da igiyoyi su daddaure tam daura mutum duk ruwan da za a yi a kai su zai gari in ba ya san abin ma su fito kuma su ta bugun mutum to in ka ambaci sunan Allah ma ka fi kowa laifi saboda ba su san Allah ba ba ruwansu da Allah kana amba ko bakin ka kai kana motsa za su kana addu'a kana kiran sunan Allah ko sai su yi ma dukan da ba su yi ma kowa ba in akwai takawa ya za ya haka mutum yana tunanin za a tsare shi gaban Allah a tambaye shi in ya kashe wani wani nan ya taso ya cikume shi a je gaban Allah ya ce ya Allah gashi a tambaye shi lima qatalani mene masa ya kashe ni a tambaye shi wace ansa zai ba Allah Allah ya yi magana ya an bayyana mana hadisin kudusi babu shamaki tsakanin Allah da addu'a wanda aka zalunta duk wanda aka kama mai dan uwa zai yi addu'a ya ce Allah ya saka masa ko ba zai yi ba shi wanda aka kama zai yi addu'a ya ce Allah ya bi mai hakkinsa ko ba zai yi ba duk wanda yake zaluntan wani ko daidai da girman kiya shine wallahi zira ranar da Allah zai tambaye إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته Allah ya nemi azzalumi jinkiri har ranar da ya gamkai bai zai sulle masa ba kuma idan mutum ya daga hannu an zalunta ya ce Allah ya ce la hijaba bainallahi wa da'watil mazlumi babu shamaki tsakanin Allah da addu'a wanda aka zalunta idan mutum ya daga hannunsa an zalunta ya ce ya Allah ka bi man haƙƙina Allah zai ce wa izzati wa jalali ina rantsuwa da buwayata da girmana la'ansuran na kawal ba da shi wallahi zan taimake ka koda bayan wani lokaci ne ka jira kawai ka za a yau ce zai ɗauke ɗan wanshi saboda ya samu kuɗi saboda ya ji daɗi shi kadai saboda sha'awar shi rashin takwa ne ya kawo rashin imani ya kawo inda akwai imani bai yiwa mutum ya haka ba yadda za a yi mutum ya kashe ko kiyashi ne da gangan ku duba wannan makaranta cikin tabbihul ghafili kudin cizo yana cizon ka sai da aka tsara ma yadda za ka shi idan ka ɗaukai ka je ka wurgar a rana yayi ta yawo cikin rana har ya mutu kayi laifi kwarkwata mai cizon ka a jikin kaya aka ce ba ka ɗaukar kayan ka sa cikin ruwan zafi ko ka ɗauki kayan ka je ka sagale a rana kwarkwatan ta ji rana ta ta fitowa sai dai ka sa mata wani magani ka kashe ta in kai haka ka kashe ta ka kashe ta ta hanyar da ba ce ba sai an tambaye ka alakira dan me ka kashe ta da irin wannan kibar har wani daga cikin magabata aka ce ya manta wata rana ya tuɓe rigar shi akwai kwarkwata zai yi tafiya sai da ya tafiya ta kwana uku ya tuna ya manta da rigar nan a waje ya dawo ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya bai rigarsa a rana kwarkwatan nan duk za su sha zafin rana su mutu saboda an ya yi masu azaba kenan da abin da ba ta kashe su bai dawo ya bai da rige cikin ɗaki ya ce in sun mutu saboda ba na nan waɗannan kan sun mutu amma su mutu a rana ta dalili na ba haka aka ja kashe su ba ba a zuwa mutum ya ɗauko kuɗin cizo da namun shi ya ɗauko katifa ya ce bari a sa a rana su ji zafin rana duk su mutu ba a yi in kai haka sai an tambaye ka a lahira dan mu kai masu kuskure haka tururuwa ne ma banna ba ka zuwa ka banka masu wuta duk ka kone su an hana ka sai dai ka yadda aka ce in ana kulawa da hakkin tururuwa kada a zalunce ta kada a mata ba daidai ba ya dan adam wannan kowa da kowa ne tun daga shugabannin har kowa kowa ya san wannan wallahi kiyashi in ka cuce shi wallahi zan tsare ka alakar a tambaye ka dan ka kashe shi ba gaira wajibi halitta Allah ce raya ta to da ka kashe man yanzu da abin da na halitta ka kashe man raya shi dawo mashi da rai a ce ma ka hada ka kulla to da haka ba wasa bane ba wasa bane lahira in akwai takawa akwai tsoron Allah ba kowa zai taka tsantsan da hakkin kowa ba zai cuci wani ba balle har ya sace dan uwan shi kai daji ya tsare sai san bashi kuɗi to da haka wannan shi rashin sanin addini shine masifa kuma duk abin da za a yi a maganin wannan wallahi in ba koma aka zuwa ga Allah ba aka nemi mafita wurin Allah aka yi ta roƙon Allah samun mafita duk abin da za a yi ba za a yi maganin wannan matsala ba ina gaya muku Allah kadai zai bada mafita ga wannan matsala tunda wanda bai san Allah ba bai san komai ba in tsoro in makami ne ya ma fi ka makamin shi ma yana yana daji shi ya shirya duk da inda zaka fito ya sa wanda zai ganka shi ma yana da abin da kake tunani wani ma kuma da wanda za su kamun ake hada baki in an ce za a zo su gaya maka gobe fa muna nan zuwa duk san da za ku yi a nan garin fa matashi ke kashe mutane aka je aka fafarai ya gudu bayan haka nan yayan shi aka zo yayan shi ce shi zai faɗi yadda za a yi nan take ya bugo ma yayan ya ce ga kanan ina ganin ka kai da yan sanda kuma kana ba su sirri kana gaya masu har ina da makamin iri kaza wallahi in na dawo sai dai maman mu ta haifi wani dan ba kai ba ya wani shi uwa ɗaya wada in na dawo wallahi sai dai maman mu ta haifi wani ba kai ba ina ganin ku yanzu ga kunan kuna tafiya waye gaya mai haka za a gane ta hadu da Allah wannan yake cewa idan ma khalauta dahra yawman fala taqul khalautu walakin qul alayya raqibu ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى عليه يغيب وكان الإمام أحمد كنا ينشد إمام أحمد ينا يوم قصيدة ينا سوى إذا ما خلوت الدهر idan ka samu kanka wata rana ka ganka kai kadai a wani wuri ka ganka a wani wuri ba kowa daga kai sai kanka kai kadai fala ta kul khalautu kada ka ce yanzu ni kadai ne kawai kai tunanin kai kadai ne walakin kul alayya raqibu ka ce akwai mai tsaro mai tsaro na nan tare da karanci dai ka san akwai mala'ika mai rubutu mai tsaro sannan kuma ga mafificin mai tsaro shine Allah tabaraka wa ta'ala yana ganin ka duk inda ka shiga cikin duhu ne duk ɗaya ne wala ta sabanna Allah ya kwallu sa'atan kada ka taba tsammanin akwai wata rana da Allah zai shagalta daga wani abu zuwa ga wani zama saboda kaza bai san kaza ba saboda kaza abadan ba zai taba faru ba da ba zai faru ba nan gaba wala anna ma yufa alaihi yaghibu ko kuma duk abin da aka boye ma Allah kai tsammanin akwai wani abu da za a boye mai kuma boyuwar ta tabbata ya zama an boye mai wani abu kuma abin ya boyu ba zai yi ba wa qala ibnu samman rahimahullahu ta'ala yanzu shima yana yin wani baitin sa yake cewa ya mudmin adh-dhanbi ama tastahi wallahu fil khalwati thanika غرك من ربك إمهاله wasatruhu tula masawika yake cewa ya mudmina zambi ya kai wanda ke sabo kullum amma ta sahayi wai baka jin kunya ne wallahu fil khalwati thanika bayan duk lokacin da ka koma kai kadai kana ganin ba kowa Allah ne na biyun ka yana sane da kai komi kamar duk inda ka je Allah ne na biyu la yakunu min najwa thalatha illa huwa rabi'uhum har zuwa ƙarshen aya duk inda kuka keɓe kuka kulla wani sharri Allah na tare da ku bi ilmi da ilmin sa yana sane da komi ba abin da zai boyu harraka min rabbika in haluhu abin da ke rudarka game da Allah shine jinkirin da kake gani kai dai kai dai ba ai ma komi ba sai kaga kamar shine mafita har ma mutum yayi tunanin cewa shi ke daidai ya an yayi ba daidai ba yayi ba daidai ba bai ga an kama shi ba sai sai to ai da ni ne ba daidai ba yanzu da an kama ni a'a wannan sunansa istijiraji talala ce mutum ya kiyaye talala Allah kai ta yin ba daidai ba kaga an kyale ka shine muntahal musiba kenan afa aminu makar Allah wala ya'manu makar Allah illa al illa al khasiru ba wanda zai amince ma talala Allah sai tababbe wanda bai da rabo a lahira haka dan an kyale an yi shiru ba shi ke nuna ba a yi ba a yi komai ba wa satruhu da rufa asiri da ka gani kaga an ruwa ma asiri kana dai ba a bayyana ba kana dai bai fito fili ba ka dauka kyalewa ne ba kyalewa ba ne jinkirin nan alaman ai azaban babba ne tola masawika tsawon munana wanda kake dai kaga an kyale ka an yi shiru ba alaman ba a bari an bakka ba ne lokaci na zuwa wa qala abu muhammad abdullah bin muhammad al-andalusi al-qahtani rahimahullahu ta'ala a cikin nuniyar wanda ake cewa nuniyatul qahtani yayi magana cike yake cewa wa idza ma khalawta bako ay wa idza ma khalawta bi ribatin fi zulmatin wan nasu da'iyatun ila tughyani fastahi min nazar ilahi wa kullaha innal ladhi khalaqa az-zalama yarani yace idza ma khalauta bi ribatin fi zulmatin duk lokacin da ka samu kanka a wani wuri kai kadai cikin duhu sai ka ji ran kana cewa kai zunubi ko harara ne ka kai wa mutum a duhun ana cikin duhu ka rike mai kallon banza saboda bai ganin ka to Allah na kallon kallon ma ba wai gidan ba kallon kallon ake yi kaga yanzu ma ta kai gabar ta haushi yanzu ba shi gaba ta haushi wani lokaci kawai ta aka ɗauke wuta ta gabba ma harara ka jiyo ka ce min ko kuma ta yi wajen kicin ba ta maza kawai ana kyauta ta wai shi bai sani ba sai ga gaba da ko bi ana yi masa ba godiya ba rabo da kai bai kaza kai bai kaza kawai ba kai yawa mugu azzalimi Allah dai ba da wata ka wannan mugu mugu ka je biki ka je da sai tare zaka dace zaka dace haka ne sai zaka dace da sai bro ba sai da da sai ci da yawa sai da wani ci da yawa to to banza ko azzalimi katon katon maza dare ba katon maza wai yawa kai ko katon maza dai bai dauko da biya kuɗi ga wata gida katon maza take bai zuwa mi ji ka ce da zai zane za ka ja a kama ruwa a cikin duk da harare ka sai ma harara tana kallon wani abu tana harararka wani shi da aka yi bai raka shi wata rana ya bani labari Allah ya sa baya da doka ta hana mu mutane mu su zo karatu ya ce wallahi wala da ya fito kawai ya ce wata rana mu yi karatu ya ce ai abin da wata ne sai mai ya ce kai ai shi yanzu ba zai zai wata ba zai zama takatsantsan ya ce wata rana yana zaune a gida ya ci abinci ya gaba masu shi na kan kujerar da shi ko yana da yana ya gaba ci abinci yana kallon tv ta a shi tana ji haushi sai ka ta ɗauko irin yan karamar tabariyar nan da ake da shige shi ko ya tuba kai gashi da sanko ya yau an inda ba ba gashi inda ke da gashin bayan an aske kawai sai ga inuwar ta kawai ta nugo shi ta yana kallon tv sai ga inuwa ta yi su da wannan tabariya sai wannan ya tabariya ta kodi bi tsakiyar kai shi za ta rafka mai ya tabariyar nan Allah ya taimake shi ya danka hannun ta ya kabar da tabari ba ta zabe a tsakiyar kai ba sai ce hannun shi nan da inda ta kwala mai ya ce wallahi har yanzu ciwo yake hannun nan an je an yi gyara an yi gyara amma har yanzu in ya ɗauki wani abu mai nauyi wallahi sai ya ji sai ya ji zafin sai ya ji ciwo wurin tabariyar nan ya ce amma ma dai an sheka shi ya dinga muka ya dinga muka mata ita to da tsautsai ya zo kuma da ya muka mata sau ɗaya sai ta mutu daga nan shi ke nan kwaya kashe ta za a ce ita ta fara kwala mai taɓarya to da ka gani haka irin wannan zuciya ya dai kai waje da gudu ka samu ka zulle ka kaje to ka je wata ita ka ruga ka kuma daga nan kaya ta karɓi kwana wannan ɗakin wadda idan ka biyu ta nuho ka da taɓarya in kai bacci kuma fa ina jin ko ko ko ko hudu wanda aka yi wannan tasirin nan an yi magana wata wanda ta yayyanke mijinta ta yi gaje gaje da shi gaba ɗaya kamar za a yi za a yi balangu na an kawo rago ta kasa yanka ba ta yanke mai rago ko suka ji halin zuwa da ta an zo da rago ta kasa ba ta iya yanka rago amma ta yanke mai kawo ragon wataƙila an kawo guda an kawo guda ɗaya ne ba ina nata ta yanke mai kawo rago fasahi nazarar ila kan ji kunya misali wannan su da iya tun ila tsoguya rai kullum abin da take jan mutum yadda zai ketare iyaka rai kullum so take ka saba sau da haka in ka biye maran shike nan masifa ta yi fastahi min nazarin ilahi ka ji kunya daga kallon Allah kada Allah ya ganka kana yin ba daidai ba wa kullaha ka gaya ma ran nan naka da ke son kai ba daidai ba innal ladhi khalaqa zalama yarani wanda ya halitta duhun yana kallo na mai duhu yana gani na ko a cikin duhu wa qala akhar ya man yara maddal ba'udi janahahu janahahu fi zulmatil laylil bahimil alyali ويرى نياط عروقها في نهرها والمخ يجري في تلك, في تلك العظام النحل أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول يكتوى يا من يرى مد البعوض يا ودناها يا وندكي كنين سورو ما إن يميك في فيكي أنا غنس الله كنا Allah shine wanda idan sauro ma ya bude fiffike a cikin duhu yana ganin sa in yayo sau- sanyo waɗannan abun nashi na cizo yana kallon sa a cikin duhun nan ya taho zai cije ka kai kawai dai ka ji kukan ma in kai sa an baka yi sa'a ba ma dai ka ji kawai ka fitina ta dame ka ka kai bugu baka san ma inda ka kai bugun ba in kai sa'a ka buge in baka yi sa'a ba ya zaga wata wuri ya kara Allah na ganin har sauro sadda yake buɗe fiffike shi a cikin duhu Allah na ganin sa fi zulmatil laylil bahimil alyali a cikin duhu wanda yake baki dulum mai bakin duhun nan Allah na ganin sa wa yara ni ya sauro fiha Allah na kallon yanda tsarin jijiyoyin sauran masu ke shi sauran sau- jijiyoyin da ke cikin shi da yadda yake Allah na kallon wannan inda jini ke bi da inda ruwa ke bi da inda komi ke bi a cikin sauro Allah na kallon waɗannan jijiyoyi wal mukh har kwakwalwa komi har na na sauro yajri fi tilka al idham al nuhali komi kwakwalwar shi da abin da ke gudana zuwa ga wannan ɗan jikin ramamme na sauro Allah na kallon komi da ke ciki wannan yana kiran Allah ne ya ce umnun alayya bi taubatin saboda haka Allah haka kake kana ganin komi tunda kana ganin komi ya Allah kai man kyauta da tuba wata irin tuba da zan yi tamhu tamhu biha ma kana minni fi zamanin awwali wanda zaka share man duk abin da na aikata a zamanin farko a rayuwata ta baya kenan ka yafe mana duk abin da za muka aikata a rayuwar mu ta farko ya yi lokaci ya kare ko to mu tsaya nan lamba ta uku in qaddara Allah lana al-baqa ko bin sai mu dora na ana jero dalilai waɗannan su ne kusan nambobi ne suna abun nan a karkashin namba ta uku ana kawo dalilai na hadisai da ke nuna muhimmancin inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni da wannan takwa bayan an gama magana kan ayoyi Allah tabaraka wa ta'ala muke roko ya mana dace mana muwafaka dan tsarkin sunayensa naktafi bihara نعم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا راحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا ونقض ضمائرنا وهذب أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد عند السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة اهدنا وتوفنا عن تراض عنا اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم اجعلها في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا اللهم اغفر لنا جميع ما بدا من ذنوبنا واعصمنا فيما بقي من عمرنا وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا وخزي الخير بنواصينا واجعل الإسلام منتهى رجائنا اللهم آمنا في أوطاننا وظهورنا اللهم اصلح أئمتنا وولاة أمورنا واحشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمع بعدها أبدا يا رب العالمين اللهم ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم ربنا حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ونبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم اغفر لنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين